الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 25 ga watan rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 24 ga watan biyar shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata
ya halitta kudin nan yayi
wai tambayar dan uwa idan aka baka ajiya in ma ta kudi ko ta wani abu shin ya halatta ka taba wannan abu ka yi amfani da shi kwarai yana halatta amma sai da izinin mai shi idan aka baka ajiyar kudi baya halatta ka ɗauki waɗannan kudade ka saka shi a cikin saye da sayarwa kinka ko da kana da tabbacin cewa duk lokacin da ya waiwaya za ka iya tasa kudin shi ka bashi dole sai ka faɗa masa ka nemi izinin shi idan ya baka izinin cewa ba laifi kakan iya juya wannan kudi kafin na tashi ne bukata to ba laifi kakan iya amfani da su hakanan in wani abu ne aka baka ajiya misali mutum ya kawo babur ɗin shi ya baka ajiya baya halatta wasu bukatunka in sun taso ka hau baburgin nan ka je ka biya bukatunka dole sai da izinin shi domin ita ajiya amana ce amana kwa yanda aka baka ita haka ake bukatar ka kiyaye ta har akai lokacin da masu abun suka bukaci kayansu kamar yadda Allah ya wajabta mana haka da nasi na alkur'ani inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangijinku na umarninku ku bayar da amanoni ga masu su yanda mutum ya kawo maka abin shi ya baka ajiya haka ake bukatar ka kiyaye wannan abu ka ɗauke shi daidai yake da naka yanda za ka tsaya ka kula da dukiyarka ka kiyaye to haka kayan ajiya ake bukatar mutum ya kula da shi an gane ko don haka kenan abin da muke so mu sani duk lokacin da mutum ya baka ajiyar kuɗi ko ya baka ajiyar wasu kaya in har kana da nihi taba wannan kudade ko yin amfani da wannan kaya to ka nemi izinin shi kafin ka taba in kuma ka taba ba da izininsa ba to sai ka tuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala gaba ba za a koma ba na'am a babu ma ja a kuroji min almasjid fi kuroji min almasjid ba da shin yana nuna haramci nan haramci ne wai fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah akwai hadisi wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafinsa shine silsila as-sahiha wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke faɗa yana cewa wannan masallaci nawa babu mutumin da lokacin sallah zai halarto a yi kiran sallah sannan ya fita daga masallacin baya nihin dawowa manzon Allah ya ce sai dai munafiki to duk da cewa zahirin wannan lafazi yana nuna al'amarin ya keɓanta da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai keɓanta ba saboda akwai dalili na daban wanda abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa duk wanda ya fita daga masallaci bayan kiran sallah baya da nihin dawowa to wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka kalli illar kamar yadda malamai suka faɗa cewa a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna kenan wato idan muka kalli ma'anar hadisin da ya ce ba wanda zai fita ba wanda zai ji kiran sallah a cikin wannan masallaci na sannan ya fita yake cewa domin wata bukata sannan baya da nihin dawowa sai munafiki shine malam yake cewa ma'anar hadisin wannan ya hada kowane masallatai ya hada kowane masallatai me yasa saboda hadisan da suka zo masu yawa waɗanda suke nuna wajabcin sallah ta jama'a don haka ko mutumin da bayan kiran sallah zai fita daga masallaci wannan yana ƙoƙarin kenan kawar ma da kansa wato shine sallah ta jama'a to don haka kuma tare da cewa akwai hadisi na abu sha'afa Allah ya ji kansa yake cewa kunna ma'a Abi Hurairah radiyallahu anhu fil masjid mun kasance tare da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin masallaci fa kharaja rajulun hina azana al mu'adhdhin lil asr wato sai wani mutum ya tashi ya fita lokacin da ladani yayi kiran sallah kuma kiran sallah na sallar la'asar fa qala Abu Huraira Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai ya ce amma haza faƙada a sa'abar kasimi sallallahu alaihi wasallam ya ce kusan da cewa wannan wanda ya fita daga masallacin nan tabbas ya ce ya saba ma muzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahihu muslim don haka shi wannan hadisin yana nuna cewa koma wani masallaci ne an gane ko in dai mutum bayan an yi kiran sallah ya tashi ya fita daga wannan masallaci to wannan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka riga ka yi jami'i to kana iya bin su a matsayin nafila kenan kana iya bin su a matsayin nafila kenan kai tuntuni ka gama sallah da ka zo cikin masallaci kana zikirinka kana addawoyinka ko kana wasu ayyukanka na ibada sai aka yi kiran sallah to anan bai dacewa ka tashi ka fita bayan an yi kiran sallah abinda za ka yi a nan sai ka tsaya ka bi su ka sake sallah amma kai a matsayin nafila ce za ka bi su kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda an gama sallah a nan wannan mina maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wasu mutum biyu a gefe a zaune sai maza Allah ya ce da su me ya hana ku yi sallah tare da mu suka ce ya rasulullahi ai tuntuni mun yi sallah a masaukinmu mu za Allah ya ce daga yau idan kun yi sallah a masaukin kuka taho masallaci kuka tarar da jama'a ba su yi sallah ba maza Allah ya ce ku bi su ku yi domin wannan wadda za ku sake ku na fila ce gare na'am
kalma a tauhidi da akida
wai bambancin at-tauhid da al-aqida in kamar a ɓangaren istilahin malamai idan suka ce al'aƙida da at-tauhidi duka suna nini abu ɗaya idan aka ce tauhidi shine kenan kadaita ubangiji subhanahu wata'ala dangane da abin da yake banci kansa da shi an gane ko kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da yake haƙoƙuwan shi shine ake nihi da tauhidi idan aka ce al'aƙida shi ma an samu magabata suna nihin tauhidi in suka ce aƙida don haka akwai littattafai da yawa da aka wallafa su irin su a ƙa'idu ahalis sunna wani jama'a to amma idan muka dawo a yaren larabci lafazin al'aƙida ana in ciro shi ne daga al'aqad al'aqad shine ashaddu warrab ma'ana kamar a kulla abu a tattara shi ɗaya to ita aƙida takan iya zamantowa ingantacciya in an gina ta akan alkur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya kuma takan iya zamantowa aƙida wadda take gurɓatacciya idan ta zamanto aƙida ce wadda aka gina ta akan ra'ayi da son zuciya an gane ko don haka in aka ce aƙida sai a bambanta shin aƙidar ahlus sunna wal jama'a ko kuma aƙidar suwa duk abin da zuciya take kudircewa to shi ake kira da aƙida don haka aka samu hata da 'yan siyasa suna da masu aƙida waɗanda su kasancewar kawai aƙida ce in aka ce aƙida kenan abin da zuciya take kudircewa ta tabbata a kai shi kenan yakan iya zamantowa gaskiya kuma yakan iya zamantowa abu ne wanda yake gurbatacci don haka in aka ce aƙida kenan na ɗaukan ma'anar tauhidi in wannan aƙida ta kasance kenan an gina ta akan alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabatan ƙwarai in kwa akan son zuciya da ra'ayi aka gina ta to wannan kasancewar aƙida ce wadda take fasida ko kuma mu ce batila aƙida ce kenan batacciya gurbatacciya na'am
misali wani malami ne farko ana sake a jirgin to tambaya kawai za ka yi akan wannan wani malami ne ana sake sake a jirgin a kan bayanin da yake cewa ai shi an lamsa ta ne ta haramta yake malamai sun sani ko ya ce shi ne ce don an zuwa wani abu ba na abu bane ba a kamar kudin da aka biya mutum na ya ce malaman madina masu abu da kuma na
ba maganar malaman madina ba menene ya kawo hujja akan haka
kam ce a dan abin da ake dora kamar mutum na je gurin shi ya bani can kudi na dora mishi kamar ya ban jika dari na bashi na dora mishi jika biyar ya ce ai tunda ba a ɗin kamar musu haramta ba eh sai ka wannan ade abubuwan da aka yi ce ai shi ne kenan shi ya ɗauka ke da ba
to wannan ra'ayin shi ne da son zuciyar shi kuma duk wanda ya fahimci alkur'ani da sunna babu malamin da ya tafi akan maganar cewa ya halatta in ka ba da rancin jikka goma in ka zo amsa a dora maka jikka guda a baka sha ɗaya wai shi malamin abin da yake faɗa wai cewa wai idan aka limka maka shine haramun wai domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa idan aka ce riba riba hanyoyinta suna da yawa shi wadda yake misali da ita ita ce riba wadda take ta jahiliya riba ta jahiliya idan mutum yana bin mutum bashi an yi alkawari idan wata ya mutu zai biya idan wata ya mutu bashi da halin biya shi wanda yake bin shi bashi sai ya dora masa wani abu to mu je zuwa watan gaba amma kaza za ka bani to wannan kwa kasancewar haramu ne duk abin da Allah ya haramta ka'ida kaɗan kin shi da da yawan shi gaba ɗaya haramu ne duk abin da Allah ya haramta kaɗan kin shi da da yawan shi gaba ɗaya haramu ne yanzu misali da wanda ya sha giya cokali da wanda ya sha kaze guda menene bambancin su ba su da bambanci a wajen Allah da wanda aka dora masa dala ɗaya akan jikka goma da wanda aka dora masa jikka biyar dukkan su hukuncin su ɗaya don haka wannan gurguwar fahimta ce a ƙarƙashin wannan ayar da ya tafi akan haka don haka wannan malami abin da ya kamata a zauna da shi in akan kuskure da rashin fahimta yake ba da wannan fatawa to maza ya dawo ya warware in kuma akan ra'ayin shi ne da son zuciyarsa to wannan kuma sai a bar shi da Allah kuma malamai su yi ƙoƙarin fitowa su ma jama'a bayani wanda yake na hakika akan wannan mas'ala. akwai irin waɗannan malamai waɗanda suke ƙoƙarin wato gyara ma wasu jama'a zukatansu ba komai ba ne ba kasancewar irin waɗannan bankuna ne ake son a ɗaure musu gindi a nuna halaccinsu bayan kwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da haramcinsu duk galibin mu'amalarsu mu'amala ce haramtacciya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 48 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sallah ga wannan sarki da Allah ya masa rasuwa sarkin habasha annajashi wanda annajashi kamar yadda muka yi bayani lakabi ne wanda ke gasgata ga duk wato wanda ya hau kujerar mulki ta kasar habasha a wancan lokaci kamar yadda duk wanda ya mallaki kasar farisa ake kiran shi wato shine kisra wanda ya mallaki kasar rom shine ake kiran shi kaisar kamar yadda duk wanda ya hau kujerar mulki ta masar a wannan lokaci ana kiran shi fir'aun to don haka shi wannan annajashi sunansa shine ashama shine wanda Allah ya masa rasuwa ubangiji ta'ala ya turo saƙon mutuwarsa zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda maza Allah sai ya fito kai tsaye ya faɗa ma sahabbai yake cewa ɗan uwanku wanda ke ƙasar Habasha Allah ya karɓi rayuwarsa don haka ku fito mu masa sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gaban masallacinsa inda aka saba aje masa gawa domin ya yi mata sallah maza Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa a wannan sallah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yi kabbara ɗaya na bin ɗaya sai da manzan Allah ya yi kabbara hudu wanda kuma haka shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cika yi wanda wannan hadisi dalili ne daga cikin dalilan da suke ƙara tabbatar da annauta da manzanci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin tazara ce wadda take mai nisan gaske tsakanin kasar habasha da madina amma a ran da ya mutu allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya wakana tare da cewa babu hanyar sadarwa irin ta waya da sauransu zan allah ya fito ya ce ga abin da ya faru to don haka wannan babi da malam ya yi na nuna mana sallah akan wanda yake fakekke wanda Allah ya masa ruwa wannan Allah ya masa rasuwa an gane ko kenan shine salatul janaza alal ga'ib sallar gawa ga wanda yake fakekke don haka ka'ida ce duk mutumin da Allah ya masa rasuwa a matsayinsa na musulmi in mun tabbata a garin da ya rasu ba wanda ya masa sallah to haƙƙi ne nashi akan mu mu fito mu yi masa sallah mun yi bayanin cewa ba inda Allah ya masa rasuwa garin za a fuskanta misali a yamma yake mu kuma nan alƙiblar mu gabas ba maganar cewa mu kalli yamma gabas za mu kalla domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja ubangiji ta'ala ya ce duk inda kuka kasance in dai sallah za ku yi ta farilla ko ta nafila ubangiji ta'ala ya ce ku juya fuskokinku wajen masallaci wanda yake mai alhurma don haka ba ruwanmu a yamma ya rasu ko a kudu ko a arewa tunda dai alƙiblar mu gabas ce gabas za mu kalla to wannan sallah shine abu wanda yake tabbatacce duk wanda Allah ya masa rasuwa in dai an tabbata ba a masa sallah ba inda Allah ya masa rasuwa dole a fito a yi masa amma in har an riga an masa to wannan sake sallah wannan bid'a ne bai ya dacewa tare da cewa daga cikin magabata irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Abu Hanifa suna ganin cewa baya dacewa yin ita wannan sallah ga wanda yake fakekke domin sun zo da wasu hujjoji wanda daga cikin hujjojinsu suna nuna cewa kususiya ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana wai ya keɓanta da shi suka ce ƙasa aka mata libur ba tudu ba kurami manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hango gawar daga ƙasar habasha manzan Allah ya masa sallah wasu suka ce ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya ɗauko gawar ya ajiye ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana ganin gawar amma sauran sahabbai ba sa gani yayi mata sallah duka dai waɗannan a azarkin nasu da suka kawo ba abu bane ba mai wahala ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ma ƙasa libur manzon Allah ya hango gawar daga ƙasar Habasha kuma Allah yana da ikon ya sanya a ɗauko gawar a kawo masa to amma da yake babu dalilin da ya nuna haka dole waɗannan maganganu nasu a maida gefe an gane ko sallah ga wanda yake fakekke abu ce wadda Allah ya shar'anta mana akan harshen manzansa kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف أنا أبي هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله كيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله كيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت رضي الله عنها صدق أبو هريرة فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرقنا في قراريط كثيرا قال وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه بابنا بابنا آخر قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور أنه قال سمعت أبا المحزم أنه قال صحبت أبا هريرة رضي الله عنه عشر سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta yin sallah akan gawa ma'ana irin sakamakon da ake samu ga duk mutumin da ya ma gawa sallah shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man salla ala janaza wato duk wanda ya ma gawa sallah namiji ko mace falahu qira manzon Allah ya ce yana da wani yanki wanda yake na lada shi lafazin qira wato asalinsa abinda ake wato shi asalin kalima ta kira kenan shine kira kenan ala wazni dinar to saboda larabci harshe ne wanda yake ma'abucin fasaha ba a buƙatar kalima ta zamanto tana da nauyin faɗa akan harshe don haka duk lokacin da suka samu kalima tana da nauyin faɗa akan harshe sai su tsaya su yi nazari su ga cewa wani harafi ya kamata a canza wanda in an canza a zo da harafi wanda zai maye gurbin sai ya zamanto kalmar ta sauƙaƙa an gane ko don haka kenan asali kamar yadda shi dinar dinar ne nunin ƙin guda sai suka canza ta sai suka maida ta ya sai ya zamanto kenan dinar kamar yadda asali ita wannan kalima kira sai aka canza wannan kenan ra'un kin guda sai aka maye gurbin da ya sai ake cewa kiraf kaga kalima ta kiraf da kiraf akwai bambanci wajen nauyi wajen fada to dan haka shi wannan kirat kamar yadda wasu malamai suka fada wani yanki ne wanda yake na lissafin kudaden su da suke amfani da shi kamar yadda mafi yawan malamai sun tafi akan cewa in aka ce shi kira kenan idan ka ɗauki kuɗaɗe wanda ake kiransu dirham dirham wato sai ka kasa shi shida zai baka wani lissafi wani nau'insu na kuɗi da suke ce masa danik danik shi kuma wannan danik ɗin kenan rabi ne rabinsa wato shine kira kenan idan ka ɗauki shi kira kenan sai ka kasa dirhami kashi goma sha biyu sannan za ka samu kenan kira kamar yadda misali yanzu in ka ɗau a lissafin kuɗaɗenmu jika guda dala ashirin na wuce dala ashirin goma kaga kenan in aka ce dala ashirin kenan yanki ne daga cikin gomar jika to haka in ka ɗauki shi kira da kenan yanki ne daga cikin wato goma sha biyu kenan na dirhami tare da cewa su malaman sham su sun tafi akan cewa dinar an gane ko sai ka kasa dinar kashi 24 zai baka wato shine kenan dinar abinda muke nihi su waɗancan akan dirham amma su mutanen sham suna lissafa shi ta ɓangaren dinar in ka kasa dinar kashi 24 to kashi ɗaya shine ake kiran shi da kirar kenan wannan sun yi lissafi da kuɗin azurfa wannan kuma sun yi lissafi kenan da kuɗi wanda yake na zinare to shine amma abinda ake nufi nan wani yanki ne wanda yake na lada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana misalin sa kamar yadda bayani zai zo shine yace man salla ala janaza duk wanda ya ma gawa sallah manzon Allah yace falahu qira yana da wani yanki wato na lada wa man tabi'aha wanda ya raka gawar hatta yi ƙuba dafnuha har aka gama binne ta falahu qiraqan manzon Allah ya ce yana da yanki biyu kenan yanki na farko domin sallah da ya mata yanki na biyu a sanadiyar raka gawar da ya har aka binne sai ya ce ahaduhuma wato ɗayansu ko kuma asgaruhuma mafi kankanta daga cikin wannan yanki biyu da Allah zai bashi manzon Allah ya ce mislu uhud wato kwatancin girman uhudu ne wanda dutsen uhudu maza Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa yakan sanya misali da shi kuma dutsen uhudu yana ɗaya daga cikin manyan duwatsu daga cikin duwatsun madina wanda kasancewar a cikin birnin madina za ka yi tafiya kusan kilo goma sha hudu a jikin wannan dutse baka kai ƙarshensa ba kuma ba nan ya tsaya ba ya fito har zuwa hanyar makka ta ko'ina kake a madina kana hangu dutsen uhud to don haka kasancewar shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya misali da shi to me ake nihi ladan shine za a jassama shi ya zamanto kamar girman dutsen uhud a baka malamai suka ce a nan misalin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamar misalin a ce dutsen uhud gaba ɗayansa zinare ne kuma a ce zinaren nan gaba ɗaya mallakarta ne ka kashe waɗannan kuɗaɗe gaba ɗaya akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah irin ladan da mutum zai samu idan ya margawa sallah haka in ya raka gawar an binne da shi zai samu kwatankwacin wannan lada to don haka a nan sai ce wa man tabi'aha hatta yi ƙuba da funuha wanda ya raka ta har aka gama binne gawar to wannan shine yake nuna mana idan ka raka gawa ka kula da abin da ya kawo ka su da yawa za a tafi jana'iza kaga wasu sun tafi can suna wasu sha'aninsu na daban suna ziyarar wasu kaburra na daban abin da ake bukata ga aikin da ya kawo ka ka tsaya a wannan gawa da karako har a gama binne ta in an gama binne ta in wata ziyarar wani kabari za ka yi na daban ka je ka yi masa addu'a bayan an gama shi ka yi ka jefi tsuntsu biyu da dutse guda to amma in karka gawa su ake ka kasance tare da ita har a gama binnewa tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa in ka raka gawa in aka riga aka shigar da ita cikin kabari to in kana so ma juya wannan lada tuntun ka same shi to amma tare da cewa wannan nassin abin da yake nuna mana sai an gama binnewa gama binne mamaci ko shine a tura ƙasa gaba daya an gane ko kenan wannan in an gama binnewa ka samu wannan lada sai dai kuma na daga cikin haƙƙi na mamatanmu musulmi mu tsaya hallo mai musu addu'a bayan gama binnewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana haka to shine anan sai yake cewa ahaduhuma ɗaya daga cikin kenan yanki biyu na lada da Allah zai ba bawa ko kuma au asgaruhuma wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin manzo Allah ya ce mislu uhud wato kwatankwacin wato girman dutsen uhud yake wato abu huraira yake cewa fa zakartu zalika li ibn umar sai na ambata ma abdullahi dan umar wannan hadisi da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan yana nuna mana duk lokacin da ka fahimci wata mas'ala ta addini to ya kamata dan uwanka musulmi wanda kake kyautata zaton ba shi bai ji ba wannan mas'ala ko kuma ba shi da fahimta akan ta to kai kokari ka sanar da shi shi nan abu huraira sai ya zo sai ya ambata ma abdullahi dan umar wannan hadisi da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na irin sakamakon da ake samu game da sallar gawa da rakiyarta me za a yi fa arsala ila aisha abdullahi dan umar sai ya aika ma aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alaha an zalik ya mata tambaya dangane da haka ma'ana abinda abu huraira ya faɗa masa a nan kar mu fahimci cewa tuhumarsa ce ya aika ma aisha allah ya kara mata yadda domin ya jinjini wannan labari da abu huraira ya bashi sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama dukkansu adalai ne kuma junansu baya tuhumar juna suna irin wannan al'amari ba don komai ba domin ƙara tabbatarwa kuma domin toshe wata kafa wadda take taɓanna don kada wani ya biyo baya ya kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai fada ba kamar yadda lokacin da Abu Sa'id ya zo gidan Umar Allah ya kara masa yadda ba Abu Sa'id ba kamar lokacin da wani daga cikin sahabbai ya zo gidan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya sallama masa shine Abu Musa al-Ash'ari da ya sallama masa aka amsa masa sallama ya nemi izini shin na shigo ba a bashi izini ba sai da ya nemi izini so uku da ya nemi izini so uku ba a bashi damar ya shigo sai ya juya sai ya tafiyarsa bayan ya juya umar sai ya fito sai ya ga ya kama hanya ya juya sai ya ci bayansa sai ya ce yaya za ka koma abu musa sai ya ce ai haka manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan mun yi sallama a gida wanda ba namu ba mun nemi izini su uku an ki ba mu izini to mu juya mu shiga sha'anin umar sai ya ci kwalarsa ya ce in ma ka kawo mun shaida akan wannan fada da kai cewa manzon Allah ya fada ya ce ko kuma in ladabtar da kai abu musa Allah ya kara masa yadda yana shasheka ya je majalisin wasu sahabbai daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku magiya ina hada ku da Allah shin a cikin ku akwai wanda ya taba jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka zo gidan da ba naka ba ka yi sallama ka nemi izini so uku ba a baka izini ba ka juya ka shiga sha'aninka suka ce wallahi gaba ɗaya mu mun ji don haka ya ce to kun ji kun ji abin da ya faru tsakanina da Umar a samu wani ya zame mai shaida suka ce ba ma wanda zai zame maka shaida sai mafi kankanta mafi karancin shekaru daga cikinmu yaron shi zai zame maka shaida suka tada abu sa'i ya je ya zame masa shaida a wajen umar umar ya ce ba na yi haka bane ba ina tuhumar ka na yi haka ne saboda kada a wayi gari tafiya ta yi tafiya wani ya fito ya kirkira ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama abin da bai faɗa ba an gane ko to don haka abin da muke so mu fahimta a nan da shi abu huraira ya ba abdullahi dan umar labari wai ba dan bai gamsu ba da labarin nasa shi da sai ya aika ma aisha allah ya kara mata yadda fasa alaha an zare ya tambaye ta dangane da wannan abin da abu huraira ya faɗa masa faƙalat sadaka abu huraira aisha ta ce tabbas abin da abu huraira ya faɗa haka ne an gane ko abin da ya faɗa maka haka ne tabbas haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fa qala ibn umar kenan wannan yana nuna mana tambaya game da waɗanda suke masana idan kana buƙatar kenan ka san abu haƙiƙanin shi to ka tambayi wanda yake masaninsa saboda aisha allah ya ƙara mata yadda suna daga cikin waɗanda suka fi kusa da manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna daga cikin waɗanda suke masana a cikin sahabbai waɗanda suka haddace kaso mai yawa daga cikin hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin aisha tana cikin bakwai wanda suka fi kowa yawan hadisi فقال ابن عمر رضي الله عنهما ابو ابن عمر الله يقرا masa yadda sai yake cewa laqad farraquna fi qarari da kathira yace wallahi yace mun yi sake game da yanki na lada mai yawa ya huce mana kaga anan ana buƙatar dan adam yayi nadama to amma akan me ake buƙatar yayi nadama kai nadama akan abin da ya kuce maka na ayyuka na alkhairi amma nadama akan abin da ya kuce maka na al'amarin duniya wannan haramun ne domin kafa ce wanda shaidani yake yake wasiwa yake fata ma bawa lokaci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana yin amfani da lau kamar daman aida a ce nayi kaza aida kaza ya kasance shine yake cewa idan ka kama sababi ka nemi taimako na ubangiji subhanahu wata'ala akan wani al'amari akasin abin da kake nihin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada ka ce da na aikata kaza ai da kaza zai kasance sai ya ce fa inna law taftahu amala shaytan iya abin da zaka faɗa sai ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala ko kuma qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala qadarullahi wannan dai alkadari ne na ubangiji haka ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama ya so shi yake aikatawa don haka wannan yana nuna mana halaccin mutum ya yi nadama a kan ayyuka na alkhairi da suka kuce masa shi ne ya ce laƙar farraɓu na fi ƙarari da kasira ya ce tabbas ya ce wallahi mun yi sake wato game da yanki na lada mai yawa ya kuce mana ba ibn umar kaɗai ba in ka ɗauki yanayinmu a mafi yawanmu a yau mu ne ya fi dacewa ma mu yi wannan nadama saboda idan aka zo jana'iza idan ka tattara jama'ar da suka halarci wannan jana'iza sai ka yi sa'a za ka samu kashi ɗaya daga cikin ukun da za su tsaya su gawa sallah mafi yawa kawai daga an hudu gawa sai su kama hanyar makabarta ko ka ji ana cewa masu arwalla su tashi ko kuma malamai su yi mata sallah kaga anan babbar asara ce in za ka tafi wajen jana'iza ka yi ƙoƙari ka yi arwalla domin ka samu yin sallah kuma ya dace a wurin da aka samu mutuwa ya kamata kenan a tanadi ruwan da jama'a wanda ba shi da arwalla ya yi arwalla domin kasancewar shi kan shi mamacin yana buƙatar a tara masa jama'a masu yawa su yi masa sallah kamar yadda bayani ya gabata mazala sallallahu alaihi ya ce babu mutumin da jama'a ta musulmi za su tsaya su yi masa sallah a cikin waɗannan jama'a a samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka da ubangiji subhanahu wa ta'ala face sai Allah ya karɓi cetonsu duk abin da suka masa na addu'a sai Allah ya karɓi wannan addu'a to don haka ana buƙatar ya zamanto jama'a sun yawaita kaga wannan amfani ne ga mamacin kuma sannan mu ma jama'an waɗanda suke rayayyu amfani ne gare mu dangane da ladan da ake samu shine anan yake nadama yake cewa da ƙarfar raƙuna fi karari da kasira ya ce tabbas ya ce mun yi sake game da yanki mai yawa na lada ya kuce mana lafazin karare jam'i ne kenan na kira kamar yadda dananiyar jam'i ne na dinar shi ne mana yake cike na wannan a takaice yana nuna mana irin abin da ake samu kenan na fabula game da wato sallar gawa da rakiyarta sai mana yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga albara'u ibn azib da abdullahi ibn mugaffal da abdullahi dan mas'ud da abu sa'id al-khudri da ubay ibn ka'ab da abdullahi dan umar da sauban wanda maula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yarda da su kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke fada an gane ku kenan shi wannan ibn umar nadamar da kamar yadda yake cikin sahihu muslim da shi ibn umar a farko in ya zo jana'iza idan aka ma gawa sallah kawai sai ya juya ya tafiyarsa ba maganar ya raka ta zuwa makabarta daga an gama sallah shi sai ya tafiyarsa to lokacin da aka bashi labarin ne shine yake ta nadama yake ciza yatsa yake cewa mun bari lada mai yawa ya kurce mana kaga wannan kuma yana nuna mana mazanciya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suke da kwadayi akan ayyuka na alkhairi amma mu galibi a yau sai dai in wani abu ne na duniya ya kubce ma mutum mutum zai ringa ciza yatsa yana nadama amma wasu ayyuka na alkhairi kalla kaga mutum yana nadama akan shi bambancin mu da su su himmas ita ce lahira mafi yawan jama'a ku a yau himmas ita ce duniya wato malam yake cewa hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin yana cikin sahihai sai ya ce wa kaduru ya an min gairi wajhin tabbas wato an rawaito wannan hadisi daga abu huraira allah ya kara masa yadda wato ba ta fuska ɗaya ba fuskokin sun wuce a lissafa sannan sai malam ya ce babu na akhar wato wani babi na daban wanda bayani ya gabata duk baban da malam zai yi ba tare da tarjama ba to wannan na nuna yana da alaka da baban da ya gabata don haka nan sai ya shigo da hadisin abul muhazzam yake cewa sahibtu aba hurairah radiyallahu anhu ashara sini yace na abuci abu hurairah Allah ya kara masa yadda tsawon shekara goma ina tare da shi sami'tuhu yaqulu kuma naji shi yana fada yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man tabi'a janazatan duk wanda ya raka gawa wa hamalaha thalatha marrat wato ya dau wannan gawa su uku kenan kafin a kai makabarta ka kama ka riki aka yi gaba hallo ka kama ka riki aka yi gaba hallo ka kama ka riki ya ce faƙar ƙaba ma alaihi min haƙƙiha tabbas ya biya abin da yake kansa wato na haƙƙin wannan gawa wanda daman raka gawa haƙƙi ne na musulmi akan musulmi ɗan uwansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisin da ke cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa haqqul muslim alal muslim khams daga cikin biyar din sai yake cewa wattiba'ul janaiz haka nan raka gawa haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi to nan sai yace duk wanda ya raka gawa wa hamalaha salasa marrat ya dauki wannan gawa su uku faqad qaba ma alaihi min haqqiha tabbas ya biya abin da yake kansa wato na haƙƙin wannan gawar to illa kasancewar wannan hadisi hadisi ne da'ifi bai inganta ba shi dai abin da ake bukata ka raka gawa ba dole bane ba sai ka dauki gawar an gane ko in an samu waɗanda za su dauki wannan gawar to sun sauke ma sauran jama'a shine don haka malam yake cewa haza hadisun garibun malam yace wannan hadisi hadisi ne garib wanda ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba idan malam a ƙarƙashin hadisi ya ce haza hadisun garib to abin da yake nihi da garib yana nihi da ba'if cewa hadisi ne ba'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan istilahi ne wanda shi al-Imam Tirmidhi yake banta da shi daga cikin malaman hadisi warawahu ba'abuhum bi hadha al-isnadi malam yace wasu daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi da wannan dangane walam yarfa'ahu amma ba su ɗaukaka danganin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sun tsida maganar akan Abu Huraira sai malam ya ce wa Abul Muhazzam shi Abul Muhazzam wanda ya ce ya abuci Abu Huraira Allah ya kara masa yadda tsawon shekara goma kuma ya ji shi yana fadar wannan hadisi malam ya ce ismuhu sunansa Yazid ibn Sufyan kenan ya shahara da wannan kinaya Abul Muhazzam amma sunansa na hakika yazid ibn sufyan malam sai ya ce wa ba afahu shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj ya raunana shi saboda haka kenan matsalar hadisin da ya raunana kenan wannan marwaici da aka samu don haka hadisin bai inganta ba iya abin da ya inganta kenan wancan hadisi iya abin da ake bukata mutum ya raka gawa ba dole bane sai ya dauke ta in ya dauke ta wannan wani karin lada ne akan wani lada باب ما جاء في القيام للجنازة قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه هو عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن بنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث آمر بن ربيعة حديث حسن صحيح قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الهلواني أنهما قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحاق أنهما قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي باب الرخصة في ترك القيام لها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واكد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قال وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي رحمه الله وهذا أصح شيء في الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم وهتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي رضي الله عنه أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsaya ma gawa idan za ta wuce ko kuma a lokacin da aka raka ta kenan kafin a aje ta akan ƙasa shine anan malam ya shigo da hadisin wato salim ibnu abdullahi ibnu umar daga mahaifinsa abdullahi dan umar shi kuma daga amir ibn rabi'a kinan riwayar sahabi daga ɗan uwansa sahabi amir allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine malam sai ya koma zauwa da hadisin kuma ta wata hanya ta daban kenan daga kutaiba daga lais daga nafi maimakon waccan hanya ta farko kutaiba daga lais daga ibn shihab az-zuhri maimakon ibn shihab anan sai aka samu kenan nafi sannan daga nafi daga ibn umar an gane ku shi kuma can kenan salim ibn abdullah shi kuma daga mahaifinsa ibn umar shi kuma daga amir ibn rabi'a Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yake cewa idza ra'aytumul janaza idan kun ga gawa za ta wuce manzon Allah yace fa qumu laha ku tashi ku tsaya mata hatta tukhallifakum wato har kenan ita gawar ta baku baya kenan misali kai kana tafiya misali kana arewa sai ka ji gawa za a wuce da ita sai ka tsaya kenan har wannan gawa ta baka baya kenan koma ina kake fuskanta in ka ga ana tafiya da gawa kenan sai ka tsaya har wannan gawa ta baka baya autuba kenan ko kuma a kai lokacin da za a ajiye ta akan ƙasa kenan wannan ana magana a karo na biyu kenan ga wanda yake tare da gawar za a kai ta makabarta kenan idan yana tare da wannan gawa sawa'an yana gabanta ko yana bayanta kenan ya bari sai an kai an ajiye ta sannan shi ya zauna a wannan hadisi kenan tunan da ya ce faƙumu da haku tashi ku tsaya mata wannan tsayuwa kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon al'amari gawar ana tashi ne a tsaya mata ba don komai ba don girmama al'amarin mutuwa kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal mauta faz'un fa idza ra'aytumul janazata faqumu lalle mutuwa manzon Allah yace abun firgici ne abu ne wanda yake na razana manzon Allah yace in kun ga gawa yace ku tashi ku tsaya a wani hadisi na daban wanda malam yi ishara hadisin sahal ibn hunayf manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato gawa ta wuce da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi ya tsaya sai aka ce masa ai gawar bai hude ne ai gawar bai hude ne manzon Allah sai yake cewa alaysat nafsan shin gawar bai hude ba rai bace ba an gane ko don haka kenan a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana ko da ba ta musulmi ba ce kenan ana tashi a tsaya kenan in aka tashi aka tsaya kenan an tsaya ne saboda al'amarin mutuwa al'amarin mutuwa ko al'amari ne mai girma wanda ya shar'anta wannan al'amari shine ubangiji subhanahu wata'ala kenan gawar ba ita bace ake tsaya mata a karan kanta a wannan tsayuwa ana yin ta ne saboda Allah kamar yadda kuma wata riwaya ya ce inna ma kumna lil mala'ika saboda mala'iku ne muka tashi muka tsaya su mala'iku tsayawar da aka yi saboda su ba an tsaya ba ne saboda su a karan kansu saboda su ne wanda Allah ya wakilta game da al'amarin mutuwa su ne suke ɗaukan wato rayukan bayi to don haka kenan a nan shine wato manzan Allah ya ce ku tashi ku tsaya hatta tu kallifa kuma har gawar ta ba ku baya autu ba in ku kuna tare da ita har akai lokacin da za a ajiye ta akan ƙasa shine malam sai ya ce a wannan babi akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri haka nan da Jabir ibn Abdullah da Sahal ibn Hunayf da Qais ibn Sa'd ibn Ubada da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda gaba ɗayan su sun rawaito hadisin da zai tsaya a iya karkashi zai iya tsayawa a karkashin baban hadisin da yake nuni zuwa tsaya magawa to shine anan malam sai yake cewa hadisin Amir ibn Rabi'a hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim sannan malam sai zo da hadisi na biyu a baban shine hadisin Abu Sa'id kenan wanda yayi ishara yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ra'aytumul janazata faqumu laha idan kun ga gawa za ta wuce manzon Allah yace ku tashi ku tsaya mata faman tabi'aha wanda kwa ya raka gawar fala ya kaudanna manzon Allah yace kada ya zauna hatta tuba a sai an ajiye ta akan ƙasa an gane ko sai an ajiye ta akan ƙasa kenan shi wanda ya raka ta sannan ya kai lokacin da ya halatta ya zauna malam ke faɗa hadisin abu sa'id a wannan babi malam ya ce hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce wa huwa qawlu ahmad wa ishaq wannan kuma ita ce faɗa ta al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim annahuma qala suke cewa man tabi a janazatan duk wanda ya raka gawa fala ya ka'udanna kada ya sake ya zauna hatta tuba a ana a anakin rijal sai an sauke ta daga kan wuyayen mazaje kenan sai an dora ta akan ƙasa shi al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim akan haka suka tafi hujjar su shine wannan hadisi wa qad ruya an ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa tabbas an rawaito wato daga wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu musu annahum kanu yataqaddamuna lil janaza sun kasance suna shiga gaban gawa an gane ko su gabace ta kafin a kai makabarta fa yaquduna qabla an tantahiya ilaihim al janaza sai su je su zazzauna kafin ita gawar ta iso sai ce wa huwa qaulu shafi'i wannan kuma fada ce ta al-imam shafi'i tunda an samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke gabatar gawa kafin ta isa makabarta amma sai su je su zauna to idan haka shi al-imam shafi'i ya tafi akan cewa ya halatta mutum ya zauna kafin gawar ta iso to shine anan malam sai biyu da babi na biyu a bayan baban shine yace babu rukhsati fi tarkil qiyami laha baban da ke bayani game da rangwame daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da dina tsaya ma gawa tsayawar kuma ta kowace fuska fuskokin nan guda biyu shine malam sai ya shigo da hadisin wato Mas'ud ibn al-Hakam daga Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda annahu zukira al-qiyamu fil janaiz hatta tuba an ambata a wajen aliyu radiyallahu anhu tsaya ma gawa cewa sai an kai lokacin da aka ajiye ta akan ƙasa kenan ga wanda ya raka ta faƙala aliyu aliyu allah ya ƙara masa yadda sai ya ci ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle haka ne a farko manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa tsaya ma gawa amma sun maka'ada bayan wani lokaci sai manzan allah ya zauna ya daina tsaya mata da a farko manzon Allah yana tsaya ma gawa amma bayan haka zuwa wani lokaci wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daina tsayawa kenan wannan hadisi na farko kenan a wannan babi wanda hadisin yana tabbatar da cewa tsaya ma gawa hukunci ne wanda an shafe shi kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba shine malam sai ya ce a wannan babi akwai hadisi daga Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib da haka nan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baba. Malam ke faɗa yake cewa hadisin Ali hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce. Sai ce wa fihi a cikin hadisin Ali akwai riwayatu arba'ati min at-tabi'ina ba'dhum an ba'd. Wato riwaya ta tabi'ai mutum hudu junansu daga juna. An gane ko? junansu daga juna sai da aka samu tabi'i kenan guda hudu kaga akwai yahya ibn sa'id al-ansari sannan akwai waqi shine ibn umar ibn sa'ad kenan ibn mu'az sannan kuma ga nafi ibn jubair ga mas'ud wato ibn al-hakam shine malam sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi kuma aiki akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa tsaya ma gawa hukunci ne wanda an shafe shi al imamu shafi'i sai ya ce wa hadha asaqu shay'in fi hadha al wannan hadisi na ali shine mafi ingancin duk wani hadisi da ka sani a wannan babi na tsaya ma gawa kenan na rashin tsaya ma gawa shine yafi inganci an gane ko kenan sai ya ce wa hadha hadisu malin ya ce wannan hadisi nasikul lil awwal wato ya shafe hadisi wanda yake na farko ya shafe kenan wancan hadisi na farko na cewa idza ra'aytumul janazata faqumu in kun ga gawa ku tashi ku tsaya wannan hadisi ya shafe shi al-imam ahmad sai ya ce in sha aqama yace in mutun ya ga dama ya tashi ya tsaya lokacin da ya ga wannan hadisi al-imam ahmad sai ya ce in sha aqama in mutun ya ga dama ya tsaya wa in sha alam yakun in ya ga dama kuma kada ya tsaya yayi zaman shi wa hatajja al-imam Ahmad sai ya kafa hujja bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qadru ya anhu annahu qama thumma qa'ada yace domin an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ringa tsaya ma gawa a farko sannan bayan haka manzon Allah sai ya daina tsaya mata yake zama sai ce wa haka za qala ishaq ibn ibrahim malam yace yanda al-imam Ahmad ya faɗa haka shi ma ishaq ibn ibrahim ya ce wanda ya ga dama ya tashi ya tsaya wanda ya ga dama ya zaman shi malam sai ya ce ma'ana kauli ali ma'anar fadar aliyu dan abi dalib da ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil janaza sun qa'ada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ma gawa sannan wani lokaci manzon Allah sai ya zamna ya ƙulu yana faɗa yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izara aljanaza ta kama za Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ga gawa za a wuce da ita sai ya tashi ya tsaya sun mataraka ba da zalika sannan bayan haka mazan Allah sai ya daina tsaya mata fa kana la yaqumu izara aljanaza mazan Allah sai ya zamanto in ya ga gawa za a wuce da ita wato mazan Allah baya tsayawa don haka kenan a cikin ahkamul jana'iz Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa mas'ala ta 55 yace wal qiyamu laha mansukun yace tsaya ma gawa yace hukunci ne wanda an shafe shi sai yace wa huwa ala nau'aini kuma akan nau'i biyu gaba daya al alif sai yace qiyamu lijanisi izaman ratbi tsayuwa ta wanda ke zaune idan gawa za ta wuce ya tashi ya tsaya wannan an shafe shi na biyu sai yake cewa wa qiyamul mushayyi ilaha indanti ha'iha ila al-qabri hatta tuba ala al-ard hakanan tsayawar wanda yake tare da gawa wanda ya rakata idan za a je makabarta cewa sai an kai lokacin da aka ajiye ta yace shi ma wannan hukunci ne masu gaba ɗaya kenan tsayawar ta fuska biyu kowanne an shafe dalili akan haka shine sai ya kawo wannan hadisi na Ali shine Aliyu dan Abi Dalib Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin yake cikin sahihu Muslim da sunan na Ibn Majah yake cewa qama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil janazati fa qumna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ma gawa da muka ga yana tsayawa mu ma muka ci gaba da tsayuwa thumma jalasa fa jalasna sannan manzon Allah sai ya zauna bayan haka mu ma sai muka ci gaba da zama muka daina tsayawa sannan hadisi na biyu shine hadisin da al'imamu malik ya rawaito shi a cikin littafinsa al'muwadda haka al'imamu shafi'i ya rawaito ta hanyar malaminsa al'imamu malik a cikin littafinsa al'um wato aliyu dan abi ɗalibi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙumu fil jana'iz sun majalasa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsaya ma gawa bayan haka manzon Allah sai ya zauna sai ya daina tsaya mata hadisi na uku shine hadisin da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suka fitar da hadisin hakanan ibn hibban a cikin littafinsa ingantacce ta hanyar kenan waƙid ibn amr ibn sa'ad ibn mu'az wanda yake cewa na halarci jana'iza a cikin kabila ta banu salima banu salama an gane ko banu salima sai yake cewa faƙuntu ya ce sai na tashi na tsaya da aka kawo gawa فقال لي نافع بن جبير فقال لي نافع بن جبير نافع بن جبير sai yace da ni ijlis yace zauna sai na zauna sai yace fa inni sa ukhbiruka fi hadha bi sabtin yace tabbas yace zan baka labari da hujja tabbatacciya wadda nake da ita daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari a gama zan baka hujja sai ya ce masa haddasani mas'ud ibn al-hakam az-zuraki mas'ud ibn al-hakam az-zuraki Allah ya ji kansa shi ya bani labarin annahu sami'a ali ibn abi talib cewa ya ji aliyu dan abi talib na fada bi rahabati kufa anan birnin kufa wa huwa yaqulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarna bil qiyam fil janaza da manzon Allah ya kasance ya umarce mu game da tsaya ma gawa sun majalasa ba da zari bayan haka sai manzon Allah ya zauna wa amarna bil julus kuma ya umarce mu da cewa mu zauna kaga wannan na karantar da mu in ka ce ma mutum ba a yin kaza to dole ka bashi hujjar da ta nuna ba a yi idan ka ce masa i kaza to bashi hujjar da ta ce a yi nan nuni ya masa yace masa zauna da ya zauna yace masa to zan baka hujja wanda suke tabbatacciya bayan haka sai ya kawo masa hadisin Ali wanda shi Ali yake faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya umarce mu cewa mu tsaya ma gawa bayan haka sai manzon Allah ya zauna kuma ya umarce mu cewa mu zauna sannan hadisi na hudu shine hadisin da wato aliyu dan abi dalib yake faɗa yake cewa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'al janaizi hatta tuba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ma gawa sai da aka kai lokacin da aka ajiye ta akan ƙasa wa qaman nasu ma'ahu jama'a kuma su ma suka tsaya thumma qa'ada ba'da zalika wa amarahum bil qu'ud bayan haka sai manzon Allah ya zauna kuma sai ya ce su ma su ci gaba da zama hadisi na biyar shine hadisin wato ya zo ta hanyar Ismail ibn Mas'ud ibn al-Hakam az-Zuraqi daga mahaifinsa shine yake cewa na halarci jana'iza a birnin Iraki fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuza sai na ga mazaje a tsaitsaye suna jiran a kawo gawa a aji kafin su zauna wa ra'aitu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yushiru ilaihim an yajlisu sai na ga Aliyu yana musu nunin cewa ku zauna ku zauna ku zauna sai ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad amarna bil julusi ba'da al qiyam yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu game da zamna zama wato zama kafin wannan ba'da al qiyam bayan da ya ce mu tsaya ma gawa kafin a aje to bayan haka manzon Allah sai ya ce mu zauna to dan haka kasancewar waɗannan hadisai dukkansu abinda suke tabbatar kenan tsaya ma gawa hukunci ne wanda yake mansu an shafe shi amma tare da cewa akwai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa waɗancan hadisai hadisai ne waɗanda suke muhukama ma'ana ba a shafe hukuncinsu amma wannan dalilan su suke tabbatar da an shafe haka idan ka koma cikin sahihu muslim babi yayi na musamman kamar yadda shi al-imamu nawawi shi yayi abuwa bikin baban da ke bayani game da kenan shafe hukuncin tsaya ma gawa don haka dai magana mai rinjaye ba maganar a tsaya ma gawa in za a wuce da ita ko kuma in an raka ta cewa sai an kai lokacin da aka ajiye ta in kana da buƙatar zama in kana tare da gawa ka zauna ba sai an ajiye ta akan gasa in kuma za a wuce da ita ba maganar ka tashi ka tsaya ba maganar in ana wucewa da gawa na ka tsaya sai ta saba ka an gane ko shi ma wannan hukunci ne mansu da tsaya mata in kana zaune ko kuma kasancewar in za a wuce sai dai in ya kasance allahumma in akwai wani abu wanda yake na kamar in aka ce wucewa za a yi musamman a irin wannan zamani na ababen hawa kenan za a samu cunkoso su jama'ar da suka rako gawa ya zamanto an dan tsida su to wannan shine ba laifi mutum yakan iya tsayawa amma in dan ya tsaya mata ta hanyar ibada to wannan hukunci ne mansukh nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك